وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata biyu ga watan uku shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda shi ne dace da sha tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na uku a cikin tafsirin suratu al'anam suratul mu'minun za mu tashi aya ta tara a tafsirin da muke gabatarwa wani masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu idan yan uwa za su iya tunawa a karatunmu na baya mun karanto wasu sifofi da allah madaukin sarki ya yi bayani na muminai masu imani allah samu a cikinsu wanda ya yabe su a farko kuma ya bayanin irin yadda suke yin sallah da kushuyi da yadda suke kau da kai daga dukkan wata yasasshiyar magana mara amfani ko kuma aiki mara amfani kuma ya ce su ne waɗanda suke bayar da zakka su ne kuma masu kiyaye wato farjojinsu sai dai ga matansu waɗanda suka aura ko abinda damar su ta mallaka ya yi bayani su ne masu kiyaye amana sannan kuma da ƙarshe ya yi magana a kan su ne masu kulawa da sallah ya ce ta waɗannan su ne wato magada wanda ana za mu tashi aya ta tara mula'ika humul warisun na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
الله مدركين سركي bayan ya yi bayani akan sifarsu ta shida wacce ita ce wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ma'ana suna kiyaye sallah da Allah ya umarce su da su yi ta akan lokacinta kuma su yi ta kamilatul arkani wa sunani mai cikakken rukunai da sunnoni da ladabanta da kushuri a cikinta bayan yayi wannan sai ce to waɗannan su ne masu gado ya yi bayanin abin da ya musu tanadi na babban lada ula'ika humul warisuna الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ودن دستوني ما سكا دم الفردوس الله يا أمبشي سونا إتا الجنة عند الفردوس الفردوس إتشي أعلى الجنات وأفضلها ما في دوكك الجنة كما ما في بلله a duk cikin aljannatai gaba daya babu aljanna da ta kai firdaus annabi rahama yana cewa idan sa'altumullah aljannata fas'aluhu firdaus idan har za ku roki Allah aljanna to ku roke shi ya ba ku aljannal firdaus fa innaha a'la aljinan ita ce mafi daukaka a cikin aljannatai ita ce aljannan annabawa da manzanni bayan Allah madaukaka ana yin jam'in firdaus da akan faradis firdaus faradis wasu ka ce lafzi ne mu'arrab alladhi yujma'u fi albasatin min samarat abinda ake nufi gonaki ne na 'ya'yan itace masu tarin yawa shine ake nufi da alfirdaus din annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ita aljanna firdaus ita ce aljanna da take tsakiyar gidan aljanna gaba daya idan sa'altumullaha aljannata fas'aluhu alfirdaus yace fa innahu awsatul janna wa a'la aljanna minhu tafjuru anharul janna ita ce aljanna da take tsakiya ita ce aljanna da take madaukakiya kuma daga wannan aljanna ne duk wani kogi na gidan aljanna ruwa na gidan aljanna da yake bubbuga daga aljanna firdausi yake bubbuga ita wannan aljanna ita ce fida da take bayar da ruwa a dukkan aljanna ce gaba daya waɗannan da aka yi muku bayani da waɗannan sifofi su ne wanda suka cancanta su gaji wannan aljanna ta firdausi wadda za su yi tarayya da annabawa da manzanni a cikin yarisuna za su gada istahaqquhu bi sababi a'malihim salihah sun cancanci su gaji wannan aljanna ta firdausi saboda kyawawan ayyuka da suke ta aikatawa a duniya sun yi sallah sun karanta qur'ani sun yi salatin annabi sun yi azumin nafila sun yi zikiri sun yi sadaka sun taimaka wa gajiyayyu sun taimaki mabukata sun hana idanuwansu bacci sun sa kansu yunwa don su samu yardar Allah tabaraka wa ta'ala sun bayar da abin da suke so dukiyarsu suna santa suka rufe ido suka dauka suka ba wa Allah suka fifita abin da Allah yake so akan abin da zukatansu suke so don haka Allah ya girmama su da ba su gidan aljanna ya ce su ne ma masu gaje ta kisa an ce wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun wacce ita ce aljanna da aka gadan muku ita saboda abin da kasance kuna aikatawa wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun za a kiraye su a ce ga can aljanna da aka gadan muku saboda abin da kasance kuna aikatawa kalmar alwari suna ana nufin gado ne daga warisa ya rizu wato ana nufin gado za su gaje ta su mallake ta duk wanda ya gaje wani abu kaga ai mallakar sa ne so daga nan kun lura za ku ga ayoyin sun yi mana bayani da yabo akan wato babban rabo da Allah ya tanadar wa masu imani ya Allah ka sa mu cikin masu imani bayan kuma ya yi magana akan sifar muminai to surar kuma za ta tashi cancan ta koma zuwa ga bayani dangane da yanayin halittar dan adam yaya Allah ya halicci mutum yaya ɗabi'ar halittar dan adam ta yi da kuma mataki-mataki na halittar da kuma ƙarshen rayuwar dan adam nan farkon halittarsa da kuma ƙarshen rayuwarsa da kuma magana akan tashin sa ranar tashin alƙiyama don a yi masa hisabi shine Allah yake cewa walaqad khalaqana al-insana na'am ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين نعم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر الله يشي ولقد خلقنا الإنسان حقيقة من هلتشي الإنسان أنا نفهم مجرد al'insan huna annaba adam ake nufi don shi ne asalin mutum kenan walaƙadi halakana insana daidai ke da walaƙadi halakana adam hakika mun halicci adam alaihi salatu wassalam min sulalatin min tin daga sulala in an ce sulala a larabci ismun ne lima sulla min ash-shay'i wastukhrija minhu abin da ya fito daga wani abu aka zaro shi ya fito shine sulala kamar yadda ake cewa sallaltu ash-sha'rata min al-ajin ko salaltu ash-sha'rata min al-ajin na zari gashi daga cikin gari kwababban gari in ka ga gashi sai ka zare shi to ana ce da shi sulala idan istakhrajtahu minhu ko istakhrajtaha minhu akan ce alwaladu sulalatu abihi alwaladu sulalatu abihi ma'ana da daga jikin babansa aka zaro shi shine ma'anar sulala asalinsa daga babansa ne to shi ma dan adam sulalatin min tin mun halicci dan adam ne daga tabo kamar wani abu aka ɗiba daga cikin tabo aka fitar da wani abu sai aka kera dan adam aka kera kera annabi adam shine min sulalatin min tin shi dan an ce alwaladu wato sulalatu abihi saboda ai ya fito ne daga babansa maniyin ubansa ne maniyin uwansa ne shi yasa aka ce sulalatu abi to shi ma annabi adam sulala ne min tin saboda asalinsa daga tabo ne aka ciro shi at-tin ana nufin tabo yunku tabo mai yauki tabo da ake iya kera abu da shi da shi aka halicci babanmu annabi adam ana so a yi mana bayanin asalinmu ne mu gaba daya أي ولقد خلقنا أباكم آدم من جزء مستخرج من الطين من halicci babanku Adam da wani juz'i da aka fito da shi daga tabo wato anan an yi ta'abiri ne da sulala an kawo kalmar sulala aka jefa ta aka ce sulala min tin dan a nuna ma wani dan abu kaɗan ne ish'arun ne bil qilla wani dan bangare na tabo aka ɗiba aka dan yafata saboda lafazin alfa'ala a larabci ta dullu ala alƙilla sulala fa'ala ta dullu ala alƙilla ɗan wani abu aka ɗan yafata kaɗan daga cikin ƙasa an gane ko kaɗan ba da yawa ba shi sa ake cewa kulamatu zufur kulamatu azzufur azzufur na farce abin nan farce min tin na bangare na tabo sun waje allahu nutfa sai muka sanya shi ya zamanto wato nutfatan fi kararin makin ya zamanto ruwa asalin annutfatu ana nufin alma'u safi tacaccen ruwa shine nutfa a larabci ko kuma awil kalilu min alma dan ruwa kaɗan ina irin ruwa da yake in ka ɗebo ruwa a guga ka juye ka ajiye gugar za ka zo ka tarar ɗan ruwa kaɗan to shine nutfa a larabci ko kuma a gwangwani in ka ɗebi ruwa a gwangwani ka sha ko kai alwala da shi ai in ka bar gwangwanin koyaya ana samun ɗan sauran ruwa koyaya wanda mai alwalar bai yi niyyar barin wannan ruwan ba to wannan shine ake ce da shi nutfa to wai ana so a gaya maka bayan an halicci annabin adam daga tabo to kuma dan adam sauran halittu mu kuma baban mu tabo ne asalinsa mu kuma sai aka samar da mu daga wannan nutfa din dan digon mani dan diris kawai in dai Allah ya riga ya kaddara za a samu dan komun karancin sa kawai ya wadatar kowane mutum da kake gani da girmansa da isarsa da wato kambamansa da waye da sau daga nutsuwa ne ɗan ruwa ɗan kaɗan kuma ruwan ma nama ne fi ƙararin makin hakan ce a nut ko nitaf jam'insa akan ce natafatil girba idan wato ruwan buta ya ɗige akan ce na tafatin kirma a nan abin da ake nufi shine mun halicci dan adam daga maniyin da yake fitowa dan maniyin da yake fitowa daga dan adam namiji kuma ake diga shi a mahaifar mace dan diris yana diga a mahaifar mace dan digo shikenan daga nan Allah zai ce kasance mutum sai ya kasance ai walaqad khalaqna abakum adam bi qudratina min sulalatin min tin da kudurar mu da ikon mu muka halicci babanku adam daga dan tabo kaɗan sannan muka halicci zuriyarsa bi kudratina aidan min maniyin ya khurju min ar-rajuli daga maniyin da yake fita daga namiji fa yusabbu fi qararin makin a sa shi a wani wuri da zai tabbata a makkana shi wato mustaqar sabit in an ce qarar wurin da zai tabbata makinun ana nufin wato tabbatacce subutan makinan kenan shine cikin wato mahaifar mace muka sa shi a cikin mahaifa imamu qurtubi yake cewa walaqad khalaqnal insana anan fa ana nufin annabi adam ake nufi saboda shi ne aka yi shi daga tabo aka kera shi ba a hura masa rai ba gashi nan a kere kuma ka san me Allah ya ce da hannunsa ya halicce shi يا إبليس ما منعك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين bayan ya halicce shi yana nan a haka bai busa masa rai ba bai sai komai ba sai busa masa rai sai kama motsi shi shi sa asalin dan adam kasa ne kuma ba yadda za a yi maka rayu akan kasa ba منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى komin mulkinka komin sarautarka komin isarka komin ɗinka insha Allah sai ka rayu akan ƙasa kuma ka lura ka gani in mota za ka hau akan ƙasa take in abinci za ka shuka ka ci dai akan ƙasa ne in ruwa ne za ka sha komin arzikinka gaba ɗaya akan wannan ƙasar ce inda za a tona rami mai zurfi a zuba ta a can to mutuwa za ka ba za ka iya rayuwa ba a ƙasa ba kuma da za a kai wai sama kai ta yawo don ka sha iska a sama ba za ka yi dole sai ka taba ƙasa saboda ne asalin halittar ka ƙasa ne kuma ƙasar malamai suke cewa da Allah ya halittar adam sai da ya ɗebi dukkan simfi nau'i na ƙasar duniya gaba ɗaya kowace sai da aka ɗan ɓantaro kaɗan a ciki aka ɗan haɗa aka mai da ita yunku ta zama taɓo kisa ƙasa za ka ga akwai jar ƙasa akwai farar ƙasa akwai ruwan ƙasa akwai gatanan jaja-jaja akwai koriya-koriya akwai mai kyankyali akwai mai duhu akwai kala-kala-kala-kala korijiya kake tono sai ta zuwa ƙasa kala-kala-kala-kala wata ƙasar kuma za ga ƙasar ta kamar toka ne kamar toka haka take to duka wani ɓangare na ƙasa sai da aka ɗebo aka cakuda aka halicci annaba adam kun san me hikimar haka saboda wai dan adam in an halicce shi ya iya rayuwa a kowane bangare na kasar duk inda ka je saboda ai asalin jinsin halittanka daga kasa ne to kuma kasar za ka iya rayuwa a kanta sannan mu kuma aka zo da ƙudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala aka yi ta halittar mu da dugon mani sun maja'alnahu muka sanya shi shi dan adam ana nufin zuri'arsa wato nutfa ya zama tun digon mani a cikin mahaifa shine kararin makin din Allahu akbar Allah kenan zalika alimul ghaibi wash shahada العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وخلق الإنسان من طين ثم جعلنا نسل ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين الله ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين يضرب محل الشيخ بدأ وأنه روى توزر تتشغل روى abin kazanta ma in ya zuba a jikin mutum sai ya wanke shi don a nuna ma kai ba kowa ba ne allah ya ɗaga darajarka ku duba wannan yanayin na halitta jiya muna karatu a a masallacin yawon suna kofar nasarawa wani dan uwa ya aiko mana takarda tambaya duk da wannan bayanan ba ya ce yau wallahi sama da shekara uku da wani abu ya kasa gamsuwa cewa akwai Allah kuma yana gabanmu muna karatun nan yace duk wata hujja da za a bashi da wanda dalili da za a bashi shi gaskiya hankalinsa bai gamsu cewa akwai Allah ba shi yana ganin kamar dai babu Allah amma yana so ga takarda nan a taimaka mai da addu'a a bashi shawara a kuma gamsar da shi akwai Allah ga Allah ya shirya da shi shirya da ai yayi kokari malam a hakan ai ya faɗi gaskiyarsa ne yana zuwa wajen ilimin yana son ya bi Allah amma wani abu ya tsaya masa ai haka suke gaya mutane abinda suke yi kenan a yanzu fa a garin nan fa a garin nan fa kuna gani fa a garin nan fa akwai malamin bid'a fa zai fito fa kwanan nan yake cewa duk magana cewa wai wai wai wai wai qur'ani ya sauka kogon hira wai annabi ya je kogon hira ce duk ƙaryar banza ce a garin nan cikin yan bid'a nan masu kada ganga wani ya fito yana faɗi wannan magana a garin nan yanzu kuma yayin da ake kenan ƙarya ne babu wani magana a garin nan wani ya zo ya ce wani magana anas an malik ana cewa wai anas sahabi babu wani anas ƙarya ne ba wani sahabi bane ƙarya ake son zuciya ne talata to suna nan waɗannan mutanen nan gaba za su ce magana allah ma babu kuma wannan yana da tasiri kwarai da gaske wato da yawa cikin yaranmu da suke fita karatu kasashen waje suna ɗebo irin wannan akidun tunani ne na turawa mulhidai mabarnata suna ƙoƙarin su shigar da rikici cikin al'ummar musulmi ba kuna tafani kuna karewa akan Allah Allah komi ina muku ce Allah za ku iya mutuwa akan Allah ba to bari ma a kawo muku shubhar da ma za a ce muku ma ba Allah ba shikenan bane kuma a kacewa abin kuɗi kuma a ja hankalinku a ta ƙirƙirar shubuhohi da za a nuna muku ba Allah wallahi wannan ba karamar musiba ba ce ba amma ba Allah mai addu'a Allah ganar da shi Allah ya taimake shi insha Allah zai gane muna nan muna tare da shi za a ci gaba da mai bayani duk shubuhoyinsa zai ta kawo sai ana warware mai ita kawo ana warware masa ita kawo ana kuma kun san me duk akan science ne boko ne da wahala aka ga mai wannan tunanin ba dan boko ba zuwa suke su karatun boko su science su kaza wai experiment kaza ai science ya nuna kaza ai rana ta kaza tana kaza ai a science an ce mana kaza ne asalin ma dan adam wane ne ai kaza kaza ne ita kanta duniyar ma kaza kaza ne ai wane ne kaza ai science an ce kaza sai su dauko wannan abun sai su rinka gwarawa da ayoyin alkur'ani sai su ce ai qur'ani a cike yake da kurakurai haka suke faɗa yi sun fi gaskanta science akan abin da ƙur'ani ya faɗa suna buga suna so su tabbatar da ƙur'ani gaskiyar ƙur'ani da abin da science ya tabbatar sai su ai ƙur'ani is full of mistakes and contradictions full of mistakes and contradictions dan adam ɗin wannan zamani kurakurai ne wai a cike a cikin ƙur'ani da cin karo gaba ɗaya ya za a ce akwai Allah bayan kaza ya za a ce mutum wai ya mutu wai za a tashi kuma kiyama kan ba abin da suke ragargaje ma irin tashin kiyama sai sun fara rugurguje ta babu ita in ka yadda akwai kiyama kenan akwai Allah to babu ma kiyama kawai in ka mutu ka mutu kawai shi kenan sai mutum ka ga ya daina sallah shekaru aru aru ya ƙi yin azumi shekaru aru aru amma kuma yana bauta son zuciyarsa ya ƙi bauta wa Allah amma yana bauta wa son zuciyarsa suna nan suna rubutu a facebook gashi nan ba ma so mai ta kawo shubuhohin muna ta mai da martani a kai ba dan komai ba saboda kar ma ka nuna wa wani wata hanya da zai je ya halaka amma wanda ya fada cike bukaci a ganar da shi sai a ganar da shi wannan shine ita ce musibar da yanzu take yaduwa a cikin musamman matasa 'yan boko waɗanda ba su samu hasana ta aƙida ta musulunci ba kaga mutum yana daukan ayan qur'ani yana daidai da su wani yake gaya mun yau din nan ya bugon mu yake cewa ce wallahi wani da ya fada cikin wannan ya shago kon ya koshi ya ce wallahi malam duk ayar da na ja mai tare muke karisa amma ana gama sai ce ƙarya ne ce kai kai ya za a yi ma ka yadda da wannan a hankalce ma to kai an ce ma kaza kai ya za a yi ka yadda da wannan kai ba ka tunani ne kai da haka ba la ilaha illallah to a nan gurin Allah yana kawo mana bayani akan halittar ɗan adam don mu san cewa akwai Allah ɗin kuma don ɗan adam ya gane shi kan wai shi ɗin wane ne shi kama gane waye kai me asalinka menene tushenka kuma yaya aka samar da kai an samar da kai min al'adami da babu kai amma ubangiji ya samar da kai ya ce summa ina so ku lura da summa summa da Allah ya kawo Allah ce alam nakhluqukum min ma'in mahin a wata aya fa ja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum Allah ce fa qadarna fa ni'mal qadirun wailul yawma idhil lil mukaththibin kaji azaba ta tabbata ga masu karyata Allah masu karyata Qur'ani sannan Allah ya bayani akan mataki mataki na halittar ɗan adam ɗin da kuma bayanin kamalar ƙudurarsa ya ce sun makalaka na nufata alaka daga wannan digo na mani sai kuma ka mai da shi mai alaka ai sayyar na nufatan baiza alakatan hamra daga maniyi muka mai da shi yana fari sol muka mai da shi jajagur wani abu sai rabbul izzati wannan nutfa din wannan ruwa na maniyi fari kal yace summa khalaqana nutfata alaqa wannan dugon maniyi sai muka mai da shi gudan jini an nutfatul bayda ta dawo al alaqatul hamra ta dawo mai gudan jini ja dan in an ce al alaqa a larabci ibara ne akan addamu aljamid sandararre daskararren jini shine alaka in banda ikon Allah da sarauta da mulkin ubangiji ba a ce ruwan mani ruwa a take ya sayyara shi ya mai da shi jini guda fari ne fasal ba wani ba ka diga masa ba kawai kudura Allah ya koma haka ka ji halin nan adam ko bayan ya kasance a wannan yanayi sai kuma Allah ya dade mai da shi ya zama gudan jini fa khalaqana al'alaqata mudghah daga wannan gudan jini kuma sai muka mai da shi tsoka ai ja'alna hadhihi al'alaqa qit'atun min al-lahm muka mayar da wannan tsoka muka mayar da wannan gudan jini kuma ya zama tsoka ashe tsoka da jini ne daga gudan jinin nan sai ya zama tsoka ya zama mudgha in an ce mudgha ana nufin tsoka da za a iya sawa a tauna ta qit'atun min al-la'mi kamar yadda dan adam zai iya tauna ta a baki sai da baka zama haka duk girman ka da kake ga yanzu ka zama kaya guda ka cika wuri da baka wuce yan tsoka da za a sa a dan tauna ta a yi sakacewa an gama to daga nan فخلقنا المضغة عظاما Allah ce sai muka halicci kuma kashi daga wannan tsoka din hawwalna hadhihi almudgha min al-la'am wannan tsoka sai muka juyar da ita sai ta zama me sai ta zama kashi tsoka ya zama kashi ala hasabi maktabatu hikmatullah tabaraka wa ta'ala bisa gurgudan yadda hikimar hikimar Allah ta so bayan ya zama tsoka bayan ya zama kashi to kuma sai ce fa kasawna li izama lahma wannan kashin kuma sai muka yi mai tufa muka mai sutura da nama a bayansa yasa duk inda kaga kashi to sai kaga nama ya lullube shi shine fa kasawna al izama lahma daga nan sai aka fara halitta kashin cinya kashin kafa kashin kugu kashin kaza kashin kaza kashin kaza har ka zama gudan mutum sai kuma mi sai a ce ai lokacin fitar ka yayi shine zaka rika ganin cikin mace yana ta girma yana ta girma yana ta girma yana ta girma yana ta girma sai kuma ya fito but dan karami da shi zaka iya rike shi a hannu daya yana girma yana girma yana girma akwai ranar da in aka ce ka daga kafarsa guda ɗaya ma da hannu dai kuma ba za ka iya ba ya zo duniya ya ja kaya kenan ya zama abin da ya zama wani in ka ganshi shi kadai a cure za ka ɗauka wato trip ne na fakas na tiba fakas shi kadai in ka ganshi a cure kaya guda amma da me ne asalinsa mani fakasaunar izama lahma malamai suka ce daga nan dan adam zai shiga cikin wato rudu yaya aka yi ƙur'ani ya tone asirin halittar dan adam ga baki daya an san ka sama da ƙasanka yadda ka zama jariri a lokacin kai ka san kai waye kai ka san shekara nawa za ka kai ka san kaza kai ka san kaza muna magana akan halittar dan adam cewar dan adam idan Allah ya halicce shi ba wanda ya isa ya san na farko wannan maniyan ba wani bature mai ilimi da ya isa ya ce maka namiji ne ko mace a lokacin da yake wannan gudan tsokan ko yake wannan ruwan maniyan idan ka ga bature ya gane ko wani inji ko ta na'ura ta gane namiji ne ko mace to sai ya kai wani stage da zai iya ganewa namiji ne ko mace amma akwai lokacin da ba sa ganewa kuma hakan ma suna yin failing suna yin kuskure to kaddara wani zai ce a ai bature ma ya san namiji ne ko mace za a haifa to shikenan in ya isa wannan injin ya gaya maka shekara nawa zai a duniya ko ba ka bane wannan kwamfuta wannan scanner da ake scanner in ta isa ta ce wannan mutumin namiji ne kuma zai shekara kaza na biyu kuma in ta isa ta faɗa cewa wannan mutumin zai zauna a wani gari ne zai rayu na uku ta faɗi sana'arsa na hudu ta faɗa mai ilimi ne ko jahili ne kaga akwai abubuwa da yawa da ya gagarin ɗan adam ka yadda dole akwai Allah tunda kai science kake magana science ne in science ne ai ai yanzu ai ai ai ana ana ana gane abubuwa ana kaza an ce wai Allah shine kaza ai gashi an gane ka san suke faɗa ruwan sama kaza kaza ai mutum ma zai iya gane yaushe za a yi ruwan sama to in ya gane yaushe ruwan za a yi ruwan sama amma sau da yawa yana yin kuskure kuma canki faɗi ne dan za su iya cewa za a yi ruwa kuma Allah ya ƙi ya bari a yi ruwa to shi kenan kaddara sun faɗi ruwan sama to a gaya mana lita nawa za a saukar ko ba gaba ne ba ya gane za a yi ruwa ba a gari kaza gari kaza ba za a yi ba ko to sai a gaya mana idan ya sauka lita nawa za a fitar sannan kuma idan ya sauka ciyawa guda nawa zai tsirar kuma a gaya mana adadin dabbobi nawa za su sha adadin mutane nawa za su sha kuma wannan ruwan in ya zuba adadin shekara nawa ko kwana nawa ko sati nawa zai yi kafin ƙasa ta tsotse shi kuma minti nawa zai yi yana zuba duka waɗannan wasu abubuwa ne da wallahi malam ɗan adam ko bai isa ba bai isa ya gaya maka hakikanin yadda abu yake ba sai dai sallama Allah shine masani ashe akwai Allah kuma in banda ma gajeren tunani irin na adam ba haka kawai yanzu ka duro duniya ba wanda ba wanda yi ka yanzu wannan fankar inda ba dan akwai wanda yi ce tsara ta haka ba za ta yi haka haka ce kanta ai duk da kaga tana yin wannan tsayawa aka yi tunani aka yi lissafi bari ai wani abu a jona ta da wani abu da za ta yi ta yi kuma da an raba ta da wani abu to za ta je na yi wani ne yi tunani duk abin da ka gan shi akwai wanda ya samar da shi ka yadda bature yana iya mota ka yadda yana iya jirgi ka yadda kana iya kaza ka yadda kana iya kaza amma kai baka yadda yin ka aka yi ba to me yasa ake mutuwa a rayu a mutu eh watakila zan iya ce ma ai lokaci ne yayi to ya aka yi ya aka aka sa masa lokacin wa ya sa masa lokacin tunda ba Allah kawai in mutum an haife shi to kawai ya ce shi shi fa gaskiya sai ya shekara kaza kuma tunda ma ba Allah kawai mu hana kanmu mutuwa mana bature yayi wani abin da zai hana mutuwa ba akwai science ba sai a gane a yi research a gano me yasa ake mutuwa a hana mutane mutuwa kawai mutum warewa a duniya ba shi kenan ba da hankalinka a zo a ce maka wai ba Allah kuma ka yadda kuma gudawa ta kama ka kaje ka tsuguna ka zubar da shi in ciwo ya same ka kuma ka je ka nemi taimakon wani ya baka magani yanzu dan adam yana iya taimaka maka ya baka maganin da zaka sha amma baka yadda Allah shi kuma shi yake taimakon ka ya baka ilimin da zaka sha maganin ba afala ta'qilun wannan yana nuna mana lalle qur'ani ya san halittar dan adam tun daga farkon sa har karshen sa fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahma Allah ce summa ansha'nahu khalqan akhar sannan muka kirkire shi wata halitta ta daban wannan bayanin ne liman tahat ilayhi atwaru khalqul insan irin yadda mataki mataki wato na halittar dan adam ya kai gare shi yace sai muka maida wannan dan adam khalqan akhar ay basharan sawiyya muka mai da shi dan adam mai daidaitacciyar halitta da digon maniyi ne fa alaqa ya zama jini fa mudgha ya zama tsoka fa izaman ya zama kashi fa kasawna al-izama lahma aka yi wa kashin nan wato riga da nama da tsoka ya zama jiki ne da kashi da tsoka kamar yadda Allah ya so ya zama haka خلقا مباينا للخلق mai kashaf imam zamakshari ya ce a ƙarƙashin wannan ayar sun ma'ansha'anahu khalqan akhar ay khalqan mubayinan lil khalqi al-awwal mubayanatan ma mubayanatan ma ab'adaha wato Allahu akbar da halittar ta farko din ba iri ɗaya bane ta ƙarshen da wani ruwa ne fa fari tun daga farin ruwan na aka ci canja shi aka ci canja shi aka ci canja shi aka ci canja shi sun ma an sha'anahu khalqan akhar sai gashi ya zama mutum wa ya taba tsammanin wannan farin ruwan digo zai zama dan adam kaga da a farko daban ne a ƙarshe kuma ya zama daban shine khalqan akhar sai ce fa tabarakallahu asmanul khaliqin dan ya nuna ma isa kaga yadda ya kawo ka ya caccanja ka a cikin cikin mahaifiyarka ya mai da kai kaza ya mai da kai kaza ya mai da kai kaza haka in ka fito duniyar ma za a ita caccanja ka ko kana so ko ba ka so ko ka yadda ko baka yadda ba ba kana yaro jariri ka fito ba ai jariri kake a farko ba ka iya komai in aka jale ka ba a baka nono ka sha ba sai ka mutu in aka kyale ka ba a baka ruwa ba sai ka mutu amma akwai lokacin da in aka kyale ka ba a baka ruwa ba ba a baka abinci ba da karfin ka ma za ka kwata ka sha akwai lokacin yana zuwa da sai an saka maka riga da a jikin ka kake kashi kai fitsarin kwance ba wanda bai fitsarin kwance ba a cikin ku har da kashin kwance ka zo ma dama kai fitsarin kai wasa da shi kai bayan gidan kai wasa da shi saboda kwakwalwar taka bata gama nuna ba ana ta canja ka ana ta canja ka har kai wayo har ka fara cewa ai kai ma ka girma yaro karami sai ce baba ni ma fa na girma wai shi ma ya girma amma duk da haka ba bai girman ba baka san dadi ba har ka zo ka san dadi da baka san kudi ba an baka tsagawa kake yi da an ba kudi ma jefarwa kake amma daga baya duniya ta gogar da kai in kaga goma kaga biyar sai ka kana wafta yara kala kala ne wani yanzu in ka mika mai dubu daya wala ba zai karba ba bai san ta ba wani ku kana sa hannu a jiku zai fara miko haka ya fara ganewa kenan kaga canjin halitta da baka san daɗi ba duk abin da aka baka inda zaki zaka sha in babu zaki ma zaka sha amma a hankali a hankali har kake gane test din abu da kai duk abin da aka baka kawai abinci ne ko abin sha ne ko bayan gida ka dauka ka bawa yaro karami ka sa masa zai ci saboda bai da hankali amma daga baya zai yi wayo ya hankali ya rika gane abu mai wari abu mai zaki abu mai ɗanɗano da kan duk abin da lauje ya kawo ciyawa ce amma daga baya ke ganewa ashe akwai itace akwai ciyawa akwai kaya akwai kaza yana yana ya fara differentiating yana iya bambance abu kaza da abu kaza kana cikin samartaka kana cikin yarinta ka ci abin da kaga dama ka sha abin da kaga dama ka yi guje guje ka yi tsalle tsalle ka yi abin da kaga dama har zuwa lokacin da za a ce in ka tashi sai a ce ka rinka dafawa in ba ka ban ka kuskura ka faɗi to ba za ka daga ba ka kare saboda kashin naka ya fara expire kwarai kuwa sai a ce ka daina daukan kaya mai nauyi saboda kashin ka ya fara gajiya yanzu ko kana jin kai matashi ne zaka iya yunkurawa ka gungura duro a cike da duwatsu abubuwa suna canjawa ka ci abin da gana ma yanzu ko an ce a ka daina cin kaza ka kai shekara kaza eh a to ka rage cin kaza ka rage cin kaza ka rage cin kaza daga nan kuma za ma ka daina ci ma gaba daya saboda lokacin ka ya kure to sai Allah ya canja halittar taka daga baya karshe dai sai ka ganka a kabari sai kuma a zo a maka da wannan lissafin tun lokacin da aka sa maka littafi har zuwa yau a ta tambayan ka me ka aikata me kai wannan dan adam yana tunani sai dauki duniya ba komai ba wallahi kuma wallahi ka sani kai gajiyayye ne duka dukan ka guda nawa ne kake duka ka tsaya kai tunani shekarar ka nawa kuma ka je ka duba a unguwar ku dan shekara wanda aka ga ya dade dan shekara 80 ya kake ganin sa malam yanzu fa saboda al'amura sun canja malam duk inda mutum ya tsallaka ya kai shekara 60 da wani abu shekara 70 ta ta ai ya girma amma kuma wallahi mutum yana shekara 50 yana shekara 40 da wani abu guri na bala'i kamar zai shekara 300 amma daga da ana ya girma kai da kanka ka gaji kaga mutum ya motsa yana cikin wadata amma a motsi duk abin da zai ci ya gaji da cinsa an hana shi cin abubuwa da za su gina mai jiki an hana shi kai ta motsewa kai ta motsewa kai ta gajiya ido ya fara samun matsala ana ta maka maka gilashi ka zama baka iya gani daga baya a rinka baka sanda daga baya a ce kaza zama da kyar tashi da kyar ga ka dai baka mutu ba abubuwa da yawa sai a zo ba a yin lissafi da kai har ma sai a ce ai kai kan fa sai dai ka rinka zuwa dai kofar gida kana dan shan vitamin C kana shan rana kawai kana komawa saboda kayan expire wallahi ko ka so ko baka so ba sai wannan abun ya same ka a rayuwa ko an bar ka ma baka mutu ba akwai lokacin da zaka gayyato mutuwar ma ka mutu ka huta saboda akwai lokacin da kawai wahala ce kawai kai ka kanka zaman ka wahala ne wahala akan kanka wahala kuma akan wani kuma amma kana nan a madadin dan adam da baka da gemu da baka da kaza har ka fitar da gemu ya fito har ya fara furfura har ya zo ya zama farisan har ya zo ya zama kaza har ya zo ya zama kaza da baka da doro ka fara doro ka kobare da baka da kaza kai kaza haka rayuwar take da ƙarshe kuma dai shine aje a tona rami aje abin da wani a ce Allah ya ji kansa ayanka su ma su zo su kasata su duniyar su ma su ma su gama jikokinka su zo su ma su kasata su duniyar su ma su tafi tattaba kunnen ka su zo su ma su shikenan har lokacin da Allah zai ce yau mai fagu bi suri fa sa'ida man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun Allah ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqina in an ce tabaraka ana nufin wato alherin ubangiji ya yawaita ko ka ce albarkatun ubangijinka sun yawaita ahsanul khaliqina wanda fi kowa iya halitta alal itlaq atqana kulli shay'in khalaqa ya kyautata halittan komai wa ahkama kulli shay'in sun'a kuma shi ya kyautata san'anta komai tabaraka wannan fi'il madi ne madi ne la yansari ina fata ana fahimta ثم إنكم بعد ذلك نعم ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون Allah ce bayan wannan kuma sun ma'innakum ba da zalika lamayyitun sannan ku bayan wannan bayanai da aka yi kuma an gama halittar kun zo duniya kun yi abin da za ku yi sai kuma ku mutu in bayan kun mutu kuma fa sun ma'innakum yau malƙiyamaci tubasun sannan kuma za a tashe ku ranar tashi alƙiyama ku ɗin ranar tashin kiyama kuma akwai tashi kamar yadda aka ƙirƙire ka babu kai ka yadda an ƙirƙire ka da ba kai ko ka yadda gidanka daga kai sai matarka kuka zo daga aka maka aure daga kai sai yana amaryarka a ɗaki amma bayan shekaru sai ka gashi ka tara ƴaƴa ratatatatatata ga sunan daga ina suka zo daga sama a nan gidan suka fito aka samar da su ko kaga Allah ne ya samar da su to kuma duk in sun mutu kuma sai Allah ya tashe su gaba daya kamar fari za ga su yau mai kunun nasu kal farashil mamsus wa takunu al jibalu kal ayn al manfuj ka zo ka rayu ka girma ka yi ilimi ka yi boko a ka yi kudi a ka yi noma a ka yi kasuwa a ka zama na kirki ka zama na banza ka yi duk abin da za ka yi daga dan adam yana dagawa mu za yi wa kaza sai mun karye mutum ayya karyayye guzurarre marigayi kai za ka ce wa za ka karye wani mu za a yi wa kaza za mu yi maganin su ayya watakila ba zai daɗe ba nawa nawa ne suka yi alfaharin za su yi maganin su kuma Allah yi maganin su yau da gobe ta yi maganin su wanda duk tsayarka baka isa ka hana kanka mutuwa ba kaga mutum yana zalunci baya da tausayi baya da jin kai baya tunanin mutuwa baya tunanin kabari baya tunanin tashi kiyama baya tunanin hisabi baya tunanin wuta baya tunanin aljanna wannan duniyar faniya gajiyayya ƙararriya ita yi imani da ita ya yadda da ita baya tunanin za a tashe shi yana ganin ubansa ya mutu ya tafi bai dawo ba yana ganin bai san kakansa ba bai san baban kakansa ba bai san waye ɗinsa ba yana ganin makocinsa ya mutu suka je suka binne shi yana ganin abokinsa ya mutu sun je sun binne shi yana ganin wace ta mutu sun je sun binne ta amma ya kewa su mutum ya samu dama ya ta ɗagawa yayi ta isa yayi ta tsiya ya zagi wanda ya ga dama ya ci mutuncin wanda ya ga dama yayi alfaharin da ya ga dama nawa ne sun yi buri faka annahum lam yukhlaqu aw lam yakunu kai ka ce ba a halicce su ba ko mustafa ma kasancewa ba a bayan duniya wani mawaki bawan Allah yake ce ya ibn adam anta qalilun ya kai dan adam kai fa kalan ne yanzu yanzu ne za ka zama babu kana haɗa haɗan kayan ka kana shirye-shirye an yi burin za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza a shi duk ajalin ya ƙare gaba ɗaya kyat hadimun lazzaci ko hadimun lazzaci ya zo ya tsaye maka komai da za ake bani labarin wani ɗan uwa da ya rasu wani ba Allah ke faɗa ya ce mun je muna dudduba kayan da ya tafi ya bari za a raba gado daidai da brush makilin ɗinsa sai da aka ɗauka aka yi mai kima nawa zai yi makilin da brush slippers gilas ɗinsa da ido gajeren wandansa rigarsa a daga wannan cika wannan ta tsufa za ta yi nawa za ta yi ɗari da hamsin wannan saboda za a raba gado a ga kowa nawa za a sa masa komai na kasi an rabe shi motarka a ɗauke ta a kira masu saya su yi mata kuɗi mashin ɗinka a kira masu saya su mashi kuɗi a bincike takardunka duk takardun filin da ka saya ka ɓoye a ɗauko a ce a magada suna murna a ashe muna da wani fili ma a wuri kaza suna murna kai kuma kana kabari mutum yana mutuwa sai a maza maza a bugawa bankinsa maza maza a rufe mana akawun ɗinsa don kar wani ya je cire kuɗi ko wani ya je transfer ko na sai a ce an rufe akawun a dazi wannan kudin ya zama naka ba ko butar alwala ba lalle su iya saya maka su kai ma masallaci ka samu ladan ba amma nan an ce ka taimaka ka taimaka ka yi ka taimaka kana ta son kudin da ba naka ba manzo Allah ce dan adam yana cewa mali mali mali dukiya ta dukiya ta kullun dan adam cewa ke mali mali dukiya ta dukiya ta yace ai baka da wani mali baka da wata dukiya illa ma akalta fa afnaita dukiyar da ka ci ka more ka karar da ita yanzu abincin da ka ci yau shine dukiyarka malabista fa ablaita wanda ka more ka sai sutura mai kyau ka sa ka ji daɗi aka ganka aka ji daɗi shine kuɗinka amma wanda ka je ka ajiye ba naka bane kuɗin da suke bankin nan ba naka bane wannan kudin da ka ajiye ka ƙi ka kashe ka ƙi ka ci ka ƙi ka hau abin hawa mai kyau ka ƙi ka yi sadaka ka ƙi ka taimaka ka ƙi ka yi kaza wannan din ba naka bane yau da gobe za ta nuna ma ba naka bane sai ranar da ka mutu za ta nuna ma ba naka bane matarka da zo ta gaje ya shiga cikin tumuninta wani kuma ya zo ya gaje maka ita ya aure ta da wannan kudin da ta ci na ka shi za ta je ta canja masa zanin gado ba za ta ba zai yadda kwanta da ita a wannan zanin gadon da marigayi ka kwanta ba ta canja katifar da kudinka alaji ta yi gyaran daki ta kwalliya da kudinka kana kwance a kabari ko duka ko sauki wannan haka rayuwa cike ai na baku labarin wani dan uwa yace tab ainihin tun da naje na ga wani abokin mu ya mutu bai shirya ba ce kai in na samu kuɗi na ni kawai bugawa nake yace wani abokin mu ne ya tara kuɗi ya ja kuɗi ya tara naira wallahi kuɗi aka samu na fitar hankali kuma matarsa ɗaya da ɗansa ɗaya bai yi wa iyayensa ba komai komai bai musu ba yana jan kuɗi yana tafiya bai taɓa tsammanin zai mutu ba kwatsam ya yi haɗarin mota kan ya karye ya ce wallahi wani abokinmu ne wani miskini malam ya je ya yi taiwa matan nan tasa hidima ya aure ta sai gashi abokin nan namu fada shi in mun zo shan shayi shi yake zuba mana yanzu shi yake hawowa motar wannan mutumin yana lalita a gari yana fi Allah wancan kuma yana can kabari ya ga ya aure ta tunda tunda abokin ya mutu ya seta ya auno ya rinka dan gaishe ta yana dan mata hidima kamar yaron ta kamar kaza kamar kaza tana gama ta gaba ya turo ita takardar sai yace yana layi ma aka ce a a yace wallahi da gaske yake mata sai ta shawara kun ji wai wani sona yake sai wata sha to masoyinki ba shi zaki aura ba tun da mijinki ya mutu waye zo ya kula da ke ta ce gaskiya shi ne sai kuma ki aure shi kina da rufin asirin ki mai dan talaka ne kina da gidanki kina da motocinki da mijinki ya tafi ya bari dukiyar dan danki da ya ci ya yana hannunki kuna da kuɗi komai yana hannunki cek yana hannunki mene ne ki aure shi yanzu aka gyara masa wannan gidan aka yi kwaskwari ma aka sake fenti kawai shiga ya fara saka gilas za baya sawa wallahi haka rayuwar take ba ku so ku ji wannan jawabin amma haka yake to shi ne shi wannan dan uwa yake cewa daga nan afwan in na zo sayan kaza ba na sayan rabi yace guda nake cewa a cire mun guda ya ce ina irin wadda inji yake juya wannan ko yanka ta bana bari yayi in na zo sai in durkusar da ita haka ya ce haka zan rinka yagatta ina fisgatta sai na karar da ita tas in mace ishe ne ba gobe in siyo biyu ya ce bana bari kuma ya ce duk abin da na gani ina so in dai halal ne to sai na sayi shi ya ce ni in tarawa kuɗi a'a na ce to Allah ya taimake ka ban fa hana a tara kuɗi ba a je a tara amma dai ko dai ya zama rabanka ko namijin matarka in Allah ya so yadda ko ka ba masallacin unguwarku ko ka taimaki marayu ko ka taimaki 'ya'yan yarka da mijinta ya mutu ko ka taimaki kannanka talakawa ko ka yi kaza ko ka yi kaza in ba ka yi ba a zo a yi abin da ba ka so da kudin nawa ne malam za ka ga mutum Allah ya masa rufin asiri ya samu wadata ya yi kaza ya kaza bayan yan shekaru sai ka ga wannan wadatar da ya samu ba a hannunsa take ba wani bawan Allah ba mutuwa ya kwata-kwata da ya mutu wallahi lazim wala ko sati biyu bai ba aka fara rikici yayansa suka fara doke-doke a raba musu kawai su a a raba musu mata suka fara lissafi suna ta calculation yanzu ba kina da hajiya za mu samu nawa hajiya kina da nawa a ce ya muka da ai akwai bonus a kaza a guri kaza ba kaza ta ba wallahi za mu samu ai alhamdulillah ba a tafa a juna a daki kana can kana kwance kana fama da munkarun da nakirun da wani kiri in ji bahaushe Allah ya mana afuwa ya Allah Allah ya ce summa innakum ba'da zalika lamayitun summa innakum yawmal qiyamati tubasun bayan duka wannan to akwai kuma kiyama za a tashe ku sai an tashe ku to a ranar ne kuma za a yi lissafi da hisabi dalla dalla filla filla tun daga ranar da aka shimfiɗa maka littafi ake rubutawa Allah zai baka littafi ya ce iqra kitaba kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kowa haka za ka shiga littafin sai ka karanta na yi kaza na aikata kaza na yi kaza na aikata kaza na yi kaza na aikata kaza kana ta bayani Allah zai ce ku ta karatu ku bayani wa kake gaya wa kowa ma yana faɗa kawai faɗa ake ta yi duk abin da kai sai ka faɗa kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba qur'ani yace man ihtada wanda ya shiryu fa inna ma ya tadi bi nafsihi ya shiryu ne dan kansa in kai sallah dan kanka in kai azumi dan kanka in ka zama na kirki dan kanka in ka zama mutumin banza ma dan kanka in ka sha giya ma dan kanka in ka zama zinaci dan kanka in ka zama barawo dan kanka in kin ga dama ki zama ta kirki in kin zama ki zama ta banza faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah ce inna atadna lidh-dhalimin nara ahata bihim suradiquha وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة أبونا مكا بداني دي دي الله سبحانه دادا وأنا مكا كسكري كوتو تما عرشي الله إيافي منا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته